بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني رحمه الله Abu Uthman Sabuni rasuwarsa 449 rahmatullahi alai darasi na 22 insha Allah wanda za mu tashi ne inda malam ya ce al-muhafazatu ala iqamati salawat wato ba da kulawa game da tsayar da salloli ana son ya zama ahlu sunna suna ba da kulawa suna kokari wajen kiyaye salloli malam ya ce wa yarawna musara'ata ila ada'is salawatil maktuba ahlu sunna suna ganin gaggautawa wajen yin salloli waɗanda suke na farilla wa iqamatu hafi awailil awqat da kuma yin su a farkon lokacin su yin su a farkon lokaci shine afdalu shine yafi min ta'khiriha da ajinkirta ila awakhiril awqat zuwa ga ƙarshen lokuta idan idan isha'i ce idan za ku iya jinkirtawa din ku yi jam'i to shi kenan malin ya ce haka da ahlus sunna wa yujibu na qira'ata fatihatil kitab khalfal imam haka suna wajabta karatun fatiha a bayan imami za a yi fatiha a bayan liman Uh, wa ya'muruna bi itmamin ruku haka ahlus sunna suna umarni da a cika ruku'u ba ruku'u ba irin kaga bayan mutum ya yayo sama ko kuma ya kwanta kasar ruku'u da an yi ƙasa to shi kenan bai ba da kuma an ɗan ɗago shi ma bai ba abinda ake so shi ne bayan ana buƙatar level ɗin da ko ya ruwa aka sanya lastaqarral ma'u zai iya zama kasar kuma akwai ruku da wasu tazan yanzu da za ga wanda ake irin na haka ɗan nan wasu tazai ko suna ce sha da yawa kaga ana ta to shi ka'idar ruku in bayan ka ya ɗago to kawai bai ba in kuma ya ƙasa shi bai ba amma yadda za ka gane rukun ka yayi sai ka tabbata kafafun gaba ɗaya za ka tabbata cewa su kafafun in suka ɗago koya ne to bai ba to dole za ka tabbata kafar gaba ɗaya ta farko sai ka aza hannayen sai ka aza hannayen sai ka shimfiɗa bayan da ka ce ƙasa da yawa da ka ɗago da yawa shi ma a'a sai ka kwantar da baya to a haka yau ko kuma amma ka zo ka haka da ustazan nan to da cikin sunne ce Allah ba alam to da haka da cikin rubutu ne ka tabbata wasu ba ga rawa suke kaga duka wannan kaga baka ikama ta ruku inda ya kamata ba to ana son ya zama dai ruku ana cika shi wasu sujud da kuma sujjada wajiban wannan wajibi ne haka ita ma sujjada ba da ake ita ma sujjada in bayan ka ya ki miki ma kai haka bayan ka cikin ka ya bayan da yawa kuma ka tare da yawa shi ba a tsoron ka ustare dole kana son kai su dada mai kyau su ake iya haka kuma hancin ka tawa kasa kafafuwan ka kan haɗe su ya tsin ka kwantar da su suwa haka akan wata kwantar da su hannuwan kuma ba cike masa haka ba ko kai haka ko ka zo kai haka a'a su ma su fuskanta da kibla sai ka dan buɗa daura da ko kunne ko kafara amma ita ma za ka samu cewar ba kowa ne ke iya tsawa bai sujjada mai kyau da ya kamata da haka da ahlu sunna kaga suna cika sujjada hatman wajiban yace wannan dole ne wannan wajibi ne wa ya'udduna itmamar ruku'i was sujudi bi tuma'aninati fihima wa ya'udduna itmamar ruku'i suna kididdige cikar ruku'u da sujjada bituma'anina fihima da natsuwa a cikinsu eh ana son a samu wannan duma'anina a samu natsuwa a ciki walar tifa minar ruko dagowa daga ruku'u walintisab minhu da kuma kafewa daga wannan rukun idan an dago daga rukun kenan wa tuma'adina fi da kuma natsuwa a ciki wa kadhalika lirtifa haka dagowa min sujudi daga sujjada wal julusu da kuma zama baina sajadataini tsakanin sujjada guda biyu shi ma za ka zauna ne muduma inni na fihi da natsuwa a ciki min arkanis salati lati la tasihu illa biha wannan suna cikin rukunan sallah da ba ta inganta shi da su da haka natsuwa ake bukata ka zama a ce kana sallah amma ka yi ingijin kanka ga abubuwa da yawa kai ne taɓa nan kai ne sosa nan kuma mutum na shafa gemu ya taɓa nan kai ba cina ka ce je ka ba amma gaba ɗaya sallah kake amma ka kasa samun natsuwa kana gaban ubangijinka amma ka kasa samun natsuwa nan kai kaza kai kaza wani kuma ya tawasa da hannaye da sauransu duka wannan cikakkiyar natsuwa ake so a cikin sallah التواصي بالخير وصية دا الهيري مالن يتي أهل السنة وتواصون بقيام الليل سنة وصية دا قيام الليل للصلاة ينسلى بعد المنام بان أن يبتشي كمان هذا قيام الليل kenan ko ibn al-jawzi littafi ma guda ya samu shi qiyamul layl na malam ibn al-jawzi qiyamul layl haga ya tabbata kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayin sallar isha'i ya dawo bayan ya sallar isha'i ya dawo ya yi na fila bayan isha'i sannan kuma bayan an yi bacci an farka da ibnu abbas suke kuma wata nafila ɗin ta dare kaga da aka yi bayan isha'i matsayin asham kenan wacce kuma ake bayan an yi bacci da kuma ga tahajjudi kenan kaga duka abubuwa ne da suke da asali ta haka muke cewa abinda ma ya fi shine a ringa rabawa a yi wani bangare farkon dare a wani bangare ƙarshen dare yanzu kamar cikin azumi misali sai a ce a yi wani bangaren raƙa'o'i a ashab dare in yayi kuma aka dawo tahajjud sai a ƙarasa wasu raƙa'o'in sai a yi wuturi in saɓanin a ce tunda ka ga misali abu ne da ba a son wuturi biyu a dare guda in kuma ka ce za ka zo kai asham ka dawo sai ka kayi raƙo'in da za su wuce raƙa'a goma sha ɗaya misali to da ka wasu raƙo'i a asham to sai ko a tafi gida in aka dawo za a yi ta ƙarshen daren ta tahajjudi sai a ƙarasa raƙo'in sai a yi tuli shikenan sai a tafi sai a tafi gida kuma shikenan a je a huta kuma kada ya zama wannan asham ɗin ko wannan tahajjudin ya zama ta sa ka rasa asuba kaga shi ma wannan kaga ba daidai bane ka san an ce an ce wai ba a zaɓar mata ranar sallah ko saboda kada ka sai kada ka sai iPhone a kwalin bibu eh so da haka aka ce wato haka musan kada mutum garin garin tahajjudi mutum ya je tun karfe biyu har hudu yana gama safar kuma ya kwanta sai karfe goma to me ake kenan kaga ka bata farilla kuma wacce take wajibi a kanka to da haka mu yi kokari tun yadda zamu ga cewa a ba mu ringa rasa asuba ba saboda kiyamul layl kuma ba wai sai azumi ba jama'a an nuna kokarin raya kiyamul layli har ba cikin azumi ba yanzu kawai ka samu tarbiyya ne cikin azumi eh an yi orientin naka akan wannan sallah da haka abin da ake so ka yi kokarin ci gaba eh ka ci gaba a hankali a hankali ka samu ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba sai ka saba musamman qurra'u da suke hadda qur'ani duk kai muraja'a in ka ta ƙara zama to kai kiyamun lili da wannan abin da ka haddace kai kiyamun lili hanyar ta gyaran hadda sosai babba ma abin da ka haddace kai muraja to kai kiyamu kaga kuma nan ne tsantsakuwar ikhlasin ka zai bayyana na farko dai ba mai ganin kai kaɗai ne ba mai ganin ka kuma cikin dare ne da kai sai ubangijinka kaga tsantsawaran ikhlasi kaga za ka sanya ciki domin mu samu rahota da kuma ayyuka masu nagarta. Haka ahalu sunna suna wasiya bi silatil arham da sadar da zumunta. Ahalu sunna ko su akwai zumunta, sadar zumunta kada wai ka ce ai ba a ji maka ba za ka ji ba. Kaka ce in naji za a ce man ai naji bara ko naji roƙo ne. A'a sada zumunci. Al-ikhtilafil halat akan halaye daban-daban wa ifsha'is salam nabi ce afshus salama bainakum yaɗa sallama wa it'ami da'am da ciyar da abinci atimul jahi'a wa udul marid wa fukkul ani ciyar da abinci war rahma da tausayi da jin kai alal fuqara wanda suke fakirai wal masakin da miskinai da marasa hali wal aitam da marayu wal ihtimam bi umuril muslimina haka ahlus sunna suna ba da kulawa wajen al'amuran musulmi wa ta'affufi fil ma'kal da kuma takaitawa wajen ci takaitawa wajen ci wanda shine aikin magabata amma mutum ya zo a kawo kulan dambu a kawo dan wake ga ayala guda takwas bayanan kuma akwai tuwo marmala biyu ta rage na ji ake dumame ga sobo ga kunan aya ga jinja ga hura ga kunan kanwa da ake haihuwa makwabta an kawo mutum ya ci ya ci ya ci ya yi tatil ya koshi har ma ga ya kwance zariya saboda cikin ya riga ya matse da yawa ya kwance zariya a ƙara zubawa ya ga wanda bai cika aikin magabata ana son da attawassu ake so attawassu ana son a takaita wajen alma'akal wajen ci da sha jama'a wannan shine tafarkin tafarkin magabata zai ringa takaitawa kuma da katin da ka koshi me ya rage bacci sai ka sada ba ka wani abin kirki ka ci ka ci ka yi tatilin nan ka koshi cikin gaba ɗaya zaka ji ya mutu ya yi rauni to zaka ji ba ka maɗe wani abin kirki ba za ka samu kuma tunani mai kyau ba ba samu tunani mai kyau ba saboda ka cika cikin ka cika kuma za ka buƙaci da yawan zagayawa da sauransu da haka a ringa a ta'affu in kaɗan samu kaɗan ci abin da ka ji cewar kai wannan fa insha Allah ya wadata shi kenan to kawai shi kenan da sai abin ka amma shi sa muke ta fama da cututtuka daban-daban saboda mu yanzu inda ka san mutane da wanda suke kawai dan su kawai suke yin ta wani so wani a ranar cin abinci sau biyar sau bakwai wani kuma in bai ci mutu bai gani ba kawai wani kan shi inda aka kawo abinci wani magana ya rage ba ta dole masu ya ga bayan shi dole sai ya ga bayan shi kawai in dai magana harka ce ta ci to jama'a ya kamata mu ringa at-ta'affu fil ma'akal wal mashrab da kuma abin sha wal malbas haka tufafi kaga mutum aikin da azumi ne tafsirin mata sai an mai kala talatin haka shi ma tafsiri na maza sai an mai kala talatin kuma duk aka sa wannan kayan ba za a ƙara sanya su ba to duka wannan wallahi ba tafarki magabata ba ne ba ta wannan ba ta wannan suke ba ka je ka duba tare da Imam Ahmad bin Hanbal ka je ga inda suka rayu kai wannan a imma din da ake mawa Sufyan al-Thawri su Imam al-Bukhari ka je ka duba inda suka rayu ba su rayu ba wai kawai abin da suka nufata a tufafi ba ka suka rayu ba eh mu ne dai yanzu zaka samu mu da malamai yanzu wani malamin ma idan ana kallon shi ba wai abin da yake faɗa ake dubawa ba a'a wankan ake kallo irin zanen hulan da aikin da aka yi wa kayan wannan shi ake kallo ba wai abin da yake faɗa ba wani malamin kuma za a yi ta tattauna akan kai ji wannan hule ba timacin ba da wannan kayan amma kuma shekarun jiya kuma ya yi tumaci lafiya amma zan ka duba yau sai kuma irin aikin bai kama da zanen ba kuma yanzu aikin hulan ne shi ma kamar akwai wata hula shi da aka yi ma irin wannan aikin kaga mutane kuma sun koma kawai harka ce kawai ta sa tufafi malamin islamiyya da ya dan sama albashi shikenan kawai daga agogo sai links sai takalma sai kaza kaza kaza an koma kawai harka ta abin da za a sa kana ɗalibin ilimi amma kayan ka sun furta taban ka yawa Ashi, bai kamata ba a ce ka ɗalibi a ce kayan ka su fi maktaba ka yawa ba a karatu ke a kunna kira ɗaya gare shi ba a ce ka sa kaya ba amma dai a ringa ta'affuf a ringa ta'affuf a so yake ai in ya fito a ce kakam ba ka mashi ya ce ma ai kaya ne mutum haka ake cewa ko ai kaya ne mutum wai ya ce kaya ne mutum to wata na saka cikin farin farin kyalle a saka cikin kabari in kaya ne kai sai a bakka da kaya a ta'affuf jama'a wannan shine abin da magabata suke kira akan shi haka walman kashi ko na aure wal masrif da kuma abubuwa na yau da gobe wasa'i fil khairat da kuma yin abubuwa na alheri nan ma magabata suna yin kira ga abubuwa na alheri wal amri bil ma'ruf haka ahlus sunna suna umarni da kyakkyawa wan nahyi anil munkar suna hani da mummuna kuma wal bidari ila fi'il khairat da gaugawa wajen aikin alheri ajma gaba daya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila gashi nan gashi nan da adilla da yawa da suke gwada a umar al'amru al'amru yufidu maza alfawr an yi umarni a yi abubuwa na alheri abubuwa na alheri gaba ɗaya a je a yi su wasu khairat wattiqa'i da yin taka tsantsan gaba da su'i aqibati dama ƙarshen makomar kwaɗayi shine wahala kwaɗayi sa duk galibi abubuwan da muke shiga za ga rashin haƙuri ne kwaɗayi ne sata an kama ka an kaka gidan yari me kai ka kwaɗayi mutum da ya zina a rashin haƙuri ne ya kai shi inda ya haƙuri ada bai misali abubuwa galibi za a gani cewar rashin haƙuri kwaɗayi abun duniya dama mutane abin da ke harkar da su dama ai dama in ma sha'awa ko shubaha dama dai su ne da haka mutum ya ittiqa kiyayewa da taka tsantsan wajen su'i su'i aqibati at-tama mummunar makoma ta kwaɗayi haka ahlus sunna wa tawasauna bil haqqi was sabr suna wasiya da a gaskiya da kuma haƙuri wa tawaso bis sabri wa tawaso bil haqqi sabr malan yace al mahabbatu fid dini wal bughd fihi so dan Allah da kuma ƙi dan Allah eh ayi so dan Allah kuma in za a yi kishi ma ayi dan Allah dan me kake so kai so dan Allah dan me kake kidin shi ma wannan kiyayya da kake dan me kake yin ta kullun la kullun lahuniyatun fi bughdi sahibi wa yata habuna fillah ahlus sunna suna soyayya ne dan addini wa yata habuna fi din wa yata baghaduna fihi haka suna kiyayya ne fihi ga addini wa yattaquna al-jidala fillah suna taka tsantsan da nisantar jayayya game da sha'anin Allah jayayya wannan shi ma abu ne mara kyau a addini musu ai ta gardama ai ta gardama wane ya ce kaza ai kawo kila ma ya kawo aya wane ma ya ce kaza shi ma aya zai kawo ai ta yi ai ta yi ai ta jayayya da musu da sauransu za ka samu akwai irin wannan da jayayya da musu addini wal khusumat da kusuma ta ma dai jayayya din dai kenan Imam Ahmad kaga ya faɗa maka wannan ko a farkon usulus sunna wa yatajanabuna ahlal bid'a sannan kuma ahlu sunna suna nisantar yan bid'a nisanta su suke su ja baya gare su ba wai a ci ba a ce da su za ka ringa komai abokanan kare da su za ku yi komai ko da su za ka yi maja ko da su za ka yi za ka yi duka wannan ahlu sunna suna nisanta su suke yi wadalat da waɗanda suke batattu wa yu'aduna ashabal ahwa suna adawa da ma'abuta son zuciya wal jahalat da ma'abuta jahilci wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahlus sunna suna koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bi ashabihi da sahabban shi alladhina hum kan nujumi wanda suke kamar taurari suke da haka abin da aka ce kai koyi kai koyi da annabi na kuma sahabban shi ka bar tafarki na sahabban nan magabatan nan amma ba ɗabi'ar su bace amma su suna so ne saboda Allah haka suna kiyayya ne dan Allah ai in ka ga muna kin mutum dan Allah muke kin shi in ka ga muna son mutum shi ma dan Allah muke son shi malam yace hum kan nuju wanda suke kamar taurari suke malam yace bi ayyihi muqtadaw dukkanin wanda a cikinsu aka yi koyi to eh ta da insha Allah za a samu shirya inda aka yi koyi da su za a samu shirya insha Allah kama kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kolo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa fihim game da sha'anin su sahabbai wa yaqtaduna bis salafis salihin haka suna koyi da magabata na ƙwari ahlus sunna na magabatanka a kai ya aikin magabata yake game da kaza da haka ana son alƙatida bi salafis salihin min a'immatid dini cikin jagororin addini wa ulama'il muslimina da malamai na musulmai haka ahlus sunna wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina min ad-din al-matin wal haqq al-mubin wa yatamassakuna suna ruku bima kanu bihi na abinda suka kasance akan shi mutamassikina suna masu ruku min ad-din mati daga addini wanda yake alƙawi wanda yake mai ƙarfi da kuma alhaq gaskiya take almubin a mabayyani kaga wannan shine abin da ake so wannan sune wasiyoyi na alheri da kuma so da kuma kiyayya dan Allah da kuma yanda ake siffanta maka a ahlus sunna a cikin waɗannan abubuwa so wannan kenan za mu tsaya anan insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah